إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونسع الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة bayan haka godiya ta tabbata ga Allah da ya sake nuna mana wannan lokaci ya ba mu daman zama a wannan halaka ta iyaye mata masu karantarwa domin ci gaba da karatun wannan littafi na alfiqhul muyassar fi dawil kitabi was sunna wanda muna cikin babul janaiz kitabul janaiz ko za mu tashi al mas'alatu sabi'a mas'ala ta bakwai shine hamlul janazati was sayru biha dokar gawa da kuma tahiya da gawa zuwa kabari yusannu tiba'ul janazati an sunanta bin gawa wa tashayyuha da kuma rakata ila alqabri zuwa kabari liqaulihi sallallahu alaihi wa sallama saboda fadar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace man shahida aljanazata wanda ya halarci gawa hatta yusalla alaiha har aka yi mata sallah falahu qiratun yana da lada kwatankwacin qirati shine dukin Uhud wa man shahidaha wanda ya halarci gawar hatta tudufan har aka binne ta falahu qiratani yana da lada kwatankwacin dutsen Uhud biyu kila aka ce manzo Allah wa mal qiratani menene qiratotin nan guda biyu kala yace mislul jabalain al'azimain misalin duwatsun nan guda biyu manya ko wannan hadisin takhrijin shi ya gabata وينبغي للمسلم يا كما تجا مسلمي إذا علم بوفاة أحد من المسلمين idan ya san mutuwar ya samu labarin mutuwar wani daga cikin musulmi an ya khuruja li hamli janazatihi ya fita domin ɗaukar gawarsa wassalati alaiha da yi mata sallah wa dafanihi da binne shi li qawlihi sallallahu alaihi wa sallam saboda fadar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa haƙƙul musulmi alal musulmi hamsun haƙƙin musulmi akan musulmi biyar ne na farko raddu salam mai da masa sallama idan ya yi maka sallama wa iyadatul marid da kuma ziyartar marar lafiya zuwa ganin shi in bai da lahiya wattiba'ul jana'iz da kuma bin gawarsa idan ya rasu har zuwa ƙarshe wa ya ta'akkadu zalika wannan kuma yana karfafa idza lam yakhruj ahadun fi janazatihi in babu wani wanda ya huta a cikin gawarsa to ya zama wajibi gare ka wala ba'sa babu laihi bi hamliha fi sayyaratin aw ala dabbatin ba laihi a ɗauki gawa a cikin mota ko akan wata dabba wala siyama musamman ma idza kanat al maqbara ba'ida idan makabarta ta zamanto nesa وعلى المتابع لها المشاركة في الحمل wanda ke bin gawa yana iya tarayya game da wannan gawa a cikin ɗoka ko mana yana iya shi ma ya shiga cikin ɗokarta wa yashra'u dafnul mayyit fi maqbaratin khassatan khassatan bil mauta an shar'anta binne mamaci a cikin makabartar da take keɓantacciya ga matattu sai a kai shi nan abin ne li'anna nabi sallallahu alaihi wasallama kana yadfanu al-mauta fi maqbarati al-baqi saboda manzo Allah ya kasance sallallahu alaihi wasallama yana turbude matattu a cikin makabartar baqi Yanin makabarta ne wuri ne wanda aka keɓance shi domin mamata kenan in mutum ya mutu a kai shi can abin ne shi kama tawatarat al-akhbar bidalika kamar yadda labaru suka yawaita game da wannan walam yunqal an ahadin min as-salaf ba a ciro ba aka samo daga wani daga cikin magabata annahu dufina fi ghairi al-maqbara cewa an binne shi inda ba makabarta ba wa yusannu al-isra'u bil janaza haka an sunanta gaggawa game da ita gawan nan fi ghasliha a wajen wanke ta wa takfiniha da wajen sa mata likafani wa salati alaiha da kuma yi mata sallah wa dafniha da kuma turbude ta duka wannan ana son a yi ne da sauri liqauli sallallahu alaihi wa sallama saboda faɗar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama idan mata ahadukum fala tahsabu wa fala tahbusuhu in ɗayan ku ya rasu kada ku tsare shi wa asri'u bihi ila qabrihi ku yi sauri da shi zuwa kabarin shi wa ma yaf'aluhu ba'du nas abinda wasu mutane ke yi min ta'khiriha na jinkirta gawa wa naqliha da kuma doke gawa ciratar da gawa min makanin daga wani wuri ila akar zuwa wani wuri a wakhtiyari yawmin min al-usbu'i ko kuma zaben wata rana daga cikin sati tudfanu fihi da za a binne shi a ciki fa hada kulluhu khilafu sunna wannan duka ya saba mu sunna kama yusannu al-isra'u fil mashi biha kamar yanda an sunnanta yin sauri wajen tahiya da gawa أثناء حملها لوكة دعك دوكيتا لقوله صلى الله عليه وسلم سبب فتر من ذن الله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة ويسوري لقاوة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه إن تقريت الخير نذاك قبات الدشي دئتا زوى قريش وإن تك سوى ذلك إنكم با تقريبتي فشر تدعونه عن رقابكم sharri ne kuke ɗauke da shi akan ma'ana wuyayenku lakin sai dai la ya kunu isra'an shadidan kada ya zamanto sauri mai tsanani bal dunal khababi kama tara hu ba yani ulama ya zamanto bai kai abin da mai ake cewa ba sassaka ma'ana sauri gudu gudu haka kamar yadda wasu malamai suka zaba wa alal hamilina lil janazati yana akan waɗanda suka ɗauki gawa as-sakinatu wal waqa nutsuwa da kuma min ma'ana sannu sannu wa adam raf'i saut da rishin ɗaga murya la bi qira'atin ko da karatu wala bi ghairiha ko kuma da wani karatu ba surutu لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دم بيتبت رجع النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك wani abu game da wannan wa man fa'alahu wanda ya aikata wannan faqad khalafa sunna ya saba ma sunna wala yajuzu lin nisa'i al-khuruj ma al-janaza baya halitta ga mata su huta tare da gawa li hadisi ummu atiya saboda hadisin ummu atiya nuhina an ittiba'i al-jara'iz an hana mu bin gawa fa hamlul janazati wa tashyi'uha khasun bir rijal dokan gawa da rakata wannan yake banci maza ne ويكره للمشيع الجلوس حتى تودع الجنازة على الأرض haka an karhanta ga wanda ya raka gawa ya zauna sai an ɗauki gawar sai an aza gawar a kan ƙasa lokacin yana iya zama lina haihi sallallahu alaihi sallama saboda hannun da manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya yi anil julusi gaba da zama hatta tu da sai an abin nan sai an eh sai an ajiye ita gawar ko wasu malamai sun ce mustahabbi ne ba wajibi ba almas'alatu samina mas'ala ta takwas dafnul mayyiti turbide mamaci wa sifatul qabri da kuma siffar yanda kabarin ya kamata ya zamanto wa ma yusannu fihi da abin da ake sunnantawa a cikin sha'anin kabari wa yusannu an sunnanta an yi ammaka an yi ammaka alƙabir ko an yi ammaka alƙabir kuri ƙasa silan sai saboda suna shiga cikin abin wai sannu an sunanta an yi ammaka alƙabiri ma'ana a yi kabari mai zurhi wa an yusa a kuma a yalwata shi ka a yi shi matsatsi wa an yulhada lahu fihi sannan a yi wani rami can ƙurya cikin kabarin ba an yi shi mai zurfi an yi shi yalwatacce can ƙarƙashin ɓangaren bangon gabas sai a yi ɗan rami a ciki sai a tura mamacin can ciki shi aka fi so in an samu wannan shi ake ce ma Allah in ba a samu ba sai a yi a shak shak shi ne wanda za a tsaga shi tsaye a sa shi wa huwa shi ne an yi hufara fi ƙa'il ƙabri hufratan ma'ana a yi rami a can cikin ƙabarin rami fi janibihi a ɓangaren bango ila jihatil qabli zuwa wajen gabas ibla zuwa wajen alqibla fa in ta'azzara lahadu in lahadin nan yayi wuya fala ba'sa bi shaqq ba laihi ay shaqq shaqq wa huwa shine an yughfara lil mayyit fi wasf al qabr ayma mamaci ma'ana rami a tsakiyar kabari lakin al lahad afdal sai dai shi wannan lahadin shi yahi wanda za a yi rami a bangon alƙibla can a tura mamaci a ciki to shi ya shi ko liƙauli sallallahu alaihi wasallama saboda hudar manzan Allah da ya ce allahadu lana wa shakku li ghairina lahad namu ne sannan shi wannan shak wanda ake yi ya kabari can tsaka shi kuma wannan li ghairina ga na wasunmu ne wasunmu ne yake irin wannan ويودع الميت في لهده على شقه الأيمن sai a aza mamaci a cikin wannan lahad ɗin nashi a cikin wannan rabin nashi a ɓangaren dama a tsagin shi na dama mustaqbilan alqibla yana mai fuskantar alqibla wa tusaddu futahatal lahad bil laban wa tin sai a toshe wannan me ake cewa wannan kofar ta wannan ramin da aka yi bangaren a bangon wajen alkibla sai a sa birgina a jera waffin kuma a kawo laka a yaba sun mai halu alaihi turabu sannan sai a zuba mashi ƙasa wa yurfa alkabaru alal ardi sai a ɗago kabarin daga ƙasa akan ƙasa kabra shibr yani qadra shibrin musnaman ko ma'ana gwargwadon taƙa haka daidai girma taka daga wanga ya zuwa wannan wanda zai yi dan sama haka musnaman ai ala hay'ati sinam akan kamar ma'ana sinam me ake cewa wannan tozo tozo raƙumi bi subuti dalika fi sifati qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda tabbatuwar wannan a cikin siffar kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam wa sahibaihi da abokansa abubakar da umar ko liyulaba annahu qabrun dan asan kabari ne fala yuhanu ba za a wulakanta shi wala ba'sa bi wadai a hajar ba lahi a aza duwatsu aw gairiha ko kuma wani duwatsu ala atrafihi a gefen akan gaffan shi kabarin li bayanu hududihi dan a bayyana iyakar kabarin wa ma'rifatihi a gane shi wa yahrumu al-bina ala al-qubur an haramta gini akan kaburruka ba a gini wata jisisuha ba a yaɓe ta da sima wal julusu alaiha ba a zama akan kabari kama yi ƙurahul kitabata alaiha kamar yadda an karhanta yin rubutu akan kabari illa bi qadar al haja lil ilam sai dai gwargwadon bukata saboda mi sanarwa ko saboda mi sanarwa ta inda za a iya gane mutum li hadisi jabir radiyallahu anhu qala saboda hadisin jabir Allah ya kara mishi yarda ce nahan nabi sallallahu alaihi wasallama an yujassasa al qabr annabi sallallahu alaihi sallama ya hana ma'ana a yaɓe kabari da sima ko an yi ƙada alaihi ko a zauna a kansa ko an yi buna alaihi ko a yi gini a kansa za da turmizi turmizi ya ƙara ya ce wa an yi kutaba alaiha ko a yi rubutu a kai wali an na haza saboda wannan min wasa'il shirki yana daga cikin hanyoyin shirka wani in ya zo iske kabari an yi gini sai ce kabarin waliyi sai ko babutansa wa ta'alluqu bil adriha da kuma ratayuwa da gine-ginen da ake yi a kan kabari wa hada mimma yaktarru bihi juhal wannan yana daga cikin abin da jahilai ke ruduwa da shi ويتألقون به سورة يدش ويحرم أيضا حكا يا حرمت إسراج القبور ma'ana haskaka kabarurruka ba a sa hitullu cikin kabari ko kuma ma'ana kendir a zo a sanya a cikin makabarta duka ba a yi ai ida'atuha haskaka su li'anna fihi min at-tashabbuh bil kuffar dan akwai koyi da kafirai a cikin wannan wa ida'atul mal da kuma labata dukiya wa bina al masajid alaiha haka ba a gina masallatai akai wa salatu indaha aw ilaiha ba a salla a wajen kaburruka ko zuwa kaburruka ana dibin su in dai babu wani shamaki liqaulihi sallallahu alaihi wasallama saboda fadar manzon Allah la'ana Allahu al-yahuda wan nasara Allah la'anci yahuda da nasara ittakhadhu qubur anbiya anbiya'ahum masajid wa'anda suka riki kaburrukan annabawan su masallatayya wa tahrimu ihanatuha bil mashi alaiha haka haramun ne wulakanta kabari tahiya akan kabari aw wata'iha bin ni'al ko taka kabari da takalma aw al-julus alaiha ko zama akan kabari wa gairi zalika da wani wannan li hadisi abi hurairah radiyallahu anhu qala saboda hadisi abu hurairah yadda Allah ta tabbata gare shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la an yajlisa ahadukum ala jamratin dayan ku yazo ya zauna akan garoshin wuta wa tariqu thiyabahu wannan garoshin wutan ya kona tuwayen shi fa takhlasu ila jildihi har ya kai ga fatar jikin shi khairu yafi alkhairi min an yajlisa ala qabrin da ya zauna akan kabari walinahi sallallahu alaihi wasallam anil wata'i ala alqubur da kuma hanin da manzo Allah ya taka kabari kabururuka wa yusahabu inda alfaragh min ad-dafn an so lokacin da aka gama binne mamaci addu'a lil mayyit yi mamaci addu'a لفعله صلى الله عليه وسلم دم ذا الله يا هكا فإنه كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه annabi in ya in aka kare ya kare binne mamaci sai ya tsaya akan sa ya ce istaghfiru li akhikum ku nema ma dan uwanku gafara was'alu lahu tasbita ku roƙa mishi tabbatuwa fa innahu al'ana yas'al dan yanzu za a tambaye shi wa amma qira'atul fatiha amma karanta fatiha أو شيء من القرآن كون أبناء القرآن إن القبر أو جن قبر فإنه بدعة منكرة بدعة أبي القيامة لأنه لم يفعله صلى الله عليه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم دع النبي بيبا ولا صحابته الكرام حق صحابنسا ما درجة بصيبة وقد قال صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد duk wanda ya wani aikin da babu umarnin mu akan sa ma'ana an maida mishi kun ga wanga kusan duka kamar yadda muka karanta ne a bulugul marab kenan na karshe wanda zamu rika da shi shine at-ta'ziya yanda ake ta'ziya shine al-mas'alatu tasi'a mas'ala ta tara at-ta'ziyatu ta'aziyya ce kenan ita kamata murya shine karshen jana'iza ko kenan at-ta'ziya yanda ake ta'aziyya in mutum ya mutu yani hukumuha hukuncin ita ta'aziyya wa kayfiyatuha da kuma yanda ake yin ta wa ta'ziya in an ce at-ta'ziya hiya tasliyatul musab ba wanda wannan musiba ta same shi haƙuri sanyaya zuciyarsa shine ta'aziyya wa taqwiyatuhu da kuma ƙarfafa shi ala tahammuli musibatahu akan ɗaukan wannan musibar tashi fatuzkaru lahu al-ad'iyya a tunatar da shi addu'o'i wal azkar da kuma azkar alwarida waɗanda suka zo fi fadilati sabri wal ihtisab waɗanda suke nuna falala haƙuri da kuma neman lada ga Allah in musiba ta san mutum wa tushra'u ta'ziyatu ahlul mayyit an shar'anta yima mutanen mamacin nan ta'aziyya مما يخفف عنهم من مصاب من مصابهم da abin da zai sauƙaƙa musu wannan abin da ya same su na wannan musiba ويحملهم على الرداء kuma ya ɗauke su akan yarda da abin da Allah ya hukunta wasabari da haƙuri bima sabata anhu sallallahu alaihi wasallama da abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam in kana ya alamuhu in ya san wannan wa yastahdiruhu kuma yana halartowa game da wannan wa illa in ba haka ba in mutum ya san wannan kuma yana iya kawo waɗannan dalilan kenan sai mutum ya ambata masa wa dalilan da suke magana akan mutum in Allah ya jarrabe shi da wata musiba ya yi haƙuri alladina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da sauransu ko a wa illa in kuma mutum bai san wannan ba bai iya kawo wannan ba fa bima tayassara lahu min al-kalam al-hasan sai abin da ya sawaka gare shi na kyakkyawar magana alladhi yuhaqqiqu al-ghard wanda zai tabbatar da bukata wala yukhalifu shar' sai dai kada mutum ya saba ma shari'a fa an usama bin zaid daga usama dan zaid qala yace kunna inda annabi sallallahu alaihi wa sallama mun kasance a wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama fa ursilat ilayhi ihda banati sai aka aiko ɗayan ‘ya'yansa mata ta da'uhu tana kiransa wa tukhbiruhu ta bashi labari anna صبيا لها أو ابنا لها في الموت شوى ها شوى أسامة أسامة أكا أيكو إيه دقا تكين يا أنسى ماسا ماتا تدعوه تكراش وتخبره تباشي لاباري أن صبيا لها aw minan laha fil maut yaranta ko danta yana cikin halin mutuwa fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce irji ilaiha fa akhbirha ko ma zuwa gare ta ya kai usama ka bata labari anna lillahi ma akhadha lalle na Allah ne abin da ya karba wa lahu ma a'ata nashi ne abin da ya bada wa kulla shay'in indahu kowane abu a wajen Allah bi ajalin musamma yana da lokacin da aka ambata masa famurha ka umarce ta faltasbir ta yi haƙuri wal tahtasib kuma ta nemi lada a wajen Allah wannan shine abin da ake so a ga mamaci inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ata wa kulla shay'in indahu bi ajalin musamma faltasbir waltahtasib in ba ki iya karantawa da larabci sai ki faɗi da hausa ko da zabarmanci da abin da ya kama da wannan cewa na Allah ne abin da ya karɓa nashi ne abin da ya bayar kuma komi yana da lokacin da Allah ya ambata masa ka yi haƙuri ko ki yi haƙuri ka nemi lada ko ki nemi lada wa hada min ahsan al-alfaz al-warida fi at-ta'ziya wannan yana daga mafi kyawun lafuzzan da suka zo a wajen ta'ziya wa yanbaghi inda al-uza inda al-iza tajannubu ba'd al-umur ya kamata a wajen ta'ziya a nisanci wasu al'amurra allatin tasharat bainan nas wanda suka yadu suka watsu tsakanin mutane وليس لها أصل في الشرع وأن أبوها باصدة توشي الشريعة منها daga cikinsu alishima'u litta'ziyati fi makanin khasin taro domin ta'aziyya a wani keɓantaccen wuri bijalbil karasi a kawo kujeru wal ida'ati a sa hitullu wal ƙurra a tara makaranta su zo su karanta alƙur'ani ko a nemi wani wuri a zo a zamana ana ta'aziyya wannan baya da tushe a asali bai da asali a cikin musulunci amalu ta'am khilal ayyam al-iza a zo a dora manya manyan tukwane a zandar na taba ganin mutuwa an aka yi sai manya manyan tukwane ake aza kuma manya-manyan tsokoki an gama ake dankara dankara ana raba mutane amalu ta'am yin abinci khilala ayyamil iza ƙarƙashin waɗannan kwanukan na ta'aziyya min ƙibali ahalil mayyit abincin kuma ‘ya'yan mamacin iyalin mamacin za su ɗauki ɗawainiya li ziyafatul waridina lil'aza saboda ɗaukan bakuncin waɗanda za su zo ta'aziyya li hadisin jarir al-bajali saboda hadisin jarir al-bajali qala yace kunna radiyallahu anhu qala yace kunna na'uddu lishima ila ahli al-mayyit wa sani'atihi at-ta'am ba'da dafnihi min an-niyaha yace muna lissafa taro da za a yi zuwa ga iyalin mamaci a yi ma wannan taron abinci bayan an binne mamaci muna lissawa shi yana daga cikin kukan mutuwa da manzan Allah ya hana saboda ana wannan zaman ba a manta kuma duk wanda ya zo musamman ma yan yaro waɗanda jahilan da an zo sai mutum ya shigo gidan sai hoshi da kuka na uku tikiraru ta'ziya maimaita ta'ziya bayan mutum yayi kuma ya sake maimaita ya sake maimaita kullum fa ba'du an-nas yadhhabu ila ahli al-mayyit akthar min marra wasu daga cikin mutane suna zuwa wajen iyalin mamacin nan fiye da so daya wa yu'azzihim suna musu ta'ziya wal aslu asali shine an takuna ta'ziya marratan wahida ta'ziya ta zaman tsoso guda walakin sai dai idza kana al-qasd min tikrariha at-tadhkir wal amru bis-sabr sai dai in maimaita ta'aziyar manufarsa shine tunatarwa da umarni da yin haƙuri warrida da qada'illahi wa qadarihi da yarda da hukuncin Allah da kaddarawar Allah fala ba'asa in haka ne ba laifi wa amma in kana tikraruha li ghairi hadha al-qasd in maimaita ta'aziyya ba da wannan manufa bane ba fala yanbaghi bai kamata ba li adam subuti zalika an annabi sallallahu alaihi wa sallam wa sahabihi dan wannan bai tabbata daga annabi ba da sahabbansa wa sunnatu abinda as-sunna أن يعمل أقرباء الميت وجيرانه لأهل الميت طعاما أبند السنة مقسا تممتي da makwabtan mamaci su ne za su yi ma iyalin wanda ya mutu abinci makwabta da dangi su ya kamata su yi ma iyalin mamaci abinci su don ba su da lokaci mutum mijinta ya mutu ana ta tsawar tunya eh to ka gani wani shi ne kamata liƙauli sallallahu alaihi wa sallama saboda faɗar manzan Allah ya ce isna uli ali ja'far ta'aman ku yi ma mutanen ja'far abinci faqad atahum amrun yushghiluhum al'amarin da ya shagaltar da su ko ke shagaltar da su ya zo musu aw atahum ma yushghiluhum ko ko abin da ke shagaltar da su ya zo musu wa amma al-buka'u amma kuka wal huzn da bakin ciki alal mayyiti ga mamaci fala ba asa bihi babu laifi a kansa wa ya hasulu fil ghalib kuma wannan na faruwa a cikin abin da yake mai rinjaye huwa huwa alladhi tamiluhu at-tabi'a duna takallufin kuma wannan ɗabi'a tana karkatuwa zuwa gare shi ba tare ma da dora ba wani ma bai sun sa'ad da kukan zai kubce masa ba fa qad baka annabi sallallahu alaihi wasallam ala ibnihi ibrahim hina mata annabi yayi kuka akan rasuwar ɗansa ibrahim lokacin da ya rasu waƙala manzo Allah ce innal aina tadma ido na zubar da kwallaye wal qalbu yahzan zuciya na bakin ciki ko wala naqulu amma ba abinda zamu ce illa ma yurdi rabbuna sai abinda zai yarda da ubangijinmu lakin la yakunu dalika ala wajhi at-tasakhut wa at-tajazzu'i wa at-tashakki shi kukan in za a yi kada ya zamanto ta huskar eh nuna me hushi da raki da da ƙara wa ya harubun nagab wanne ya haka ya haramta kururuwa da sowa wa darbul hudud da dukan kumata wa shakkul juyo da keta tuhahi liƙaunin sallallahu alaihi sallama don manzo Allah ya ce sallallahu alaihi sallesa minna baya tare da mu baya akan sunnan mu mallaka mal khutut wanda ya mari kumata wa shaqqal juyub ya tsage aljuhu aljuhun ne ko kuma tuhahi wa da'a bi da'awal jahiliya yayi da'awar jahiliya wayo ya mutu ya ga bane ya lalace ya ga arkani kuma mala'iku na cewa amin ka kaulihi kamar fadarsa ya waila ya halakarsa ya waila ya waila kaman bane ya banansa ya sabura ya hallaka shi wa ma ashbaha zalika ko abin da ya kama da wannan wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam dan kuma hudar manzo Allah annahiyatu mai kukan mutuwa akwai wanda su da mun sanannu ne in dai ana son a san ai mutuwa to sai a saida musu mata ne sun iya kukan mutuwa to irin waɗannan manzo Allah ya ce idan lam tatub in bata tuba ba qabla mauti haka in ta mutu to qamu yawmal qiyama ranan qiyama za a tada ta wa alaiha surban akwai wando tare da ita min qatran na wuta wa dir'un da kuma riga min jarabin ita ma ta fara wuta subhanallah wannan shine ƙarshen wannan kitabul janaiz da wanda muke cewa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi